سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الحاتم وعلى آله وصحبه وتابعين المنهاج إلى يوم الدين القرير دار العظيم الحمد لله زمان فارد الترمذي ناني ذا أتاشي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم babin abin da ya zo a game da farallar suratul ihlas wato kul huwallahu
أسلام تيمة ومحمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا زائدة أم سلم عن هلال بن إسحاق عن ربي بن قسيم عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة أبي أيوب عن أبي أيوب قال Abu Ayyub al-Ansari ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wato wannan hadisin yana daga ruwayar mace daga mijinta نعم a ce mace ta yi ruwaya daga wajen mijinta illa iyaka ah, ba a faɗi sunanta ba نعم to illa iyaka an ya zama an santa cewa matar Abu Ayyuba ah, ko tana cikin sahabbai to daman ya zama ruwayar sahabi ne daga sahabi نعم ah, wanda daman duk sahabban manzo Allah Allah ya kare da a gare su dukkanin su adalai ne مم.
qala Abu Ayyub al-Ansari yace نعم أيعجوز أحدكم qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam yace ay ajizu ahadukum أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن yanzu ɗayan ku zai kasa a ce ya karanta sulusun Qur'ani a dare
من قرأ الله الواحد الصمد ka karkara sulusul Qur'an wanda ya karanta surar da take bayani akan Allah makadaici wanda ake nufi da dukkan bukatu to ai haƙiƙa ya karanta sulusun Qur'ani
وفي الباب عن أبي akwai hadisin da ya zo a wannan babin a daga Abu Darda'i da Bisa da Turri da Qarsar bin Numan da Abi Hurairah da Anas da Ibrahim Umara da Abi Mas'ud قال أبو عيسى Abu Isa Tirmidhi yace هذا حديث حسن wannan hadisi ne kyakkyawa لا نعرف هذا رواه هذا الحديث أحسن من رواية زائدة ba mu san wani ba da ya rawaito wannan hadisin ruwaya mafi kyau daga ruwaya za'idatu dinnan تابعه على روايته إسرائيل يا.
وفضيل بن خيار a wato Isra'ilu shi ma ya ruwaito ya yi mutaba'a ga shi za'ida haka nan Furailum ni iyare malamin nan babba wanda yana cikin gaggan sufaye na farko
وقد روى شعبة وغير واحد من الثقات هذا الحديث عن منصور haƙiƙa shubatu da ba ɗaya ba daga amintattu sun ruwaito hadisin nan daga Mansur وضربوا فيه amma an sami irin irabi a ruwayar tasu
حدثنا أبو كريم حدثنا إسحاق بن سليمان عن مالك بن أنس عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن ابن حنين مولى لآل زيد بن خطاب أو مولى زيد بن خطاب عن أبي هريرة قال Abu Hurairah ya ce أقبلت مع النبي ta na taho tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama وسمع رجلا ya ji wani mutum yana karanta qul huwallahu ahad Allahu samad على رسول الله صلى الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akai wannan ta wajaba gare shi قلت وما وجب nace me ta wajaba gare shi قال yace aljanna aljanna ta wajaba gare shi قال أبو عيسى Abu Isa Tirmidhi yace wannan hadisi ne kyakkyawa garibi لا نعرف إلا من حديث مالك بن ba mu أنس san shi ba sai ko daga ruwayar Malik ibn Anas وابن هنين Ibn Hunayn din da aka faɗa a wannan hadisin shine Ubayd ibn Hunayn
حدثنا محمد بن مرزوق البصري وحدثنا حاتم بن ميمون أبو صالح عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Annabi sallallahu alaihi wasallam yace من قرأ كل يوم 200 مرة قل هو الله أحد wanda ya karanta qul huwallahu ahad a kullun sau 200 يحيى عنه ذنوبه خمسين سنة za a shafe masa zunuban shekara hamsin shekaru hamsin إلا أن يكون عليه دين sai fa in bashi ake bin su wannan fa sai ya biya bashi wannan haƙin ba- bayi ne wanda aka ci bashin su sai an biya amma wanda aka ce za a shafe kenan abin da aka yi a janibin Allah Mm.
abin da aka yi na sabawa Allah ba haƙin bayi ba
وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم an قال ruwaito da wannan isnadin daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace من أراد أن ينام على فراشه banda yake nufin ya kwanta ya bacci a inda ya saba نام على يمينه da ya je kwanciyar sai ya kwanta bisa bangaren sa na dama ثم قرأ قل sai ya karanta kul huwallahu ahad sau 100 فإذا كان يوم القيامة idan ranar alkiyama ta zo يقول له الرب تبارك ubangiji tabaraka wa ta'ala zai ce da shi يا عبدي kai bawa na إني في الجنة ka shiga aljanna ta ham- ta bangaren ka na dama
قال أبو عيسى abu isa turmizi yace هذا حديث قريب من حديث ثابت ثابت wannan hadisi ne garibi daga wato hadisin sabit ibn daga ruwayar sabit daga Anas ibn Malik illa hadisin babba shine shi mai ah, Hatim ibn Maimun dan an ce akwai illa a game da shi
وروي هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضا har wato wannan hadisin kuma ba ta wannan fuskar ba daga sabitu
حدثنا العباس الدوري حدثنا خالد بن مالد حدثنا سليمان بن بلال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة قال Abu Huraira yace قال رسول الله صلى الله manzo عليه وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam yace قل هو الله أحد qul huwallahu ahad
تعديل ثلث tayi القرآن daidai da sulusun Qur'ani
حدثنا محمد بن بشار To hada hadisu Hasanu sai wani hadisi ne kyakkyawa ingantacce haddasana Muhammadun Bashar haddasana Ibn Sa'id حدثنا يزيد بن كيسان حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce وسلم ku tara فإني سأقرأ ku taro ni zan karanta muku sulusun Qur'ani تعالى yace فحشد من حشد wanda suka taru suka taru ثم خرج النبي الله صلى الله عليه sannan Annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam ya fito فقرأ قل والله ya karanta أحد qul huwallahu ahad ثم دخل sai kuma ya koma gida ya shiga gida قال بعضنا لبعض sai sashi muskarin ya ringa cewa ga sashe قال رسول الله صلى الله ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya عليه ce وسلم فإني سأقرأ عليكم zan karanta muku sulusun Qur'ani gashi ko qul huwallahu ahad kadai ya karanta إني لأرى هذا خبرا جاء من السماء da sai ni na hangen abin da yasa annabi ya koma gida bai gama karanta mana sulusun Qur'anin ba ko wa aike ne aka yi gare shi daga sama shi yasa ya shiga gida ثم خرج النبي الله صلى الله عليه وسلم sana فقال annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito kala yace إني قلت سأقرأ na faɗa muku cewa zan karanta muku sulusun Qur'ani ألا na'am إنها تعدل ثلث القرآن ai ita qul huwallahu ta yi daidai da sulusun Qur'ani
قال أبو عيسى Tirmidhi ya ce wani hadisi ne kyakkyawa sahihi ga- a garibi ta wannan fuskar.
أبو حازم الأشجعي اسمه Abu Hazim al-Ashja'i wanda ya rawaito hadisin daga Abu Huraira sunansa Salman.
مم. حدثنا محمد بن إسماعيل Buhari hadisin Buha- a, wato Tirmidhi ya karbe shi ne daga wajen Buhari.
نعم حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا إسماعيل بن أبي قويس حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال Anas ibn Malik ya ce كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء an samu wani mutum daga mutanen Madina da yake wa mutane limanci a masallacin Quba.
فكان كلما افتتح سورة يقرأ لهم في الصلاة Ya ya kasance duk sanda ya buɗi sura da zai karanta musu a sallah فقرأ بها ya gama karanta ta متتابع والله أحد sai kuma a ƙarshe ya sake buɗe qul huwallahu ahad ya karanta qul huwallahu ahad فيفرغ منها har ya gama daga gare ta ثم يقرأ بسورة sai zama yana karantawa da wata sura tare da ita qul huwallahu كان يسلو ذلك في كل ko duk ركعة sanda zai sallar sai ya fara bayan ya fata sai ya karanta qul huwallahu sai kuma ya karanta sura فكلمه أصحابه a yana haka a kowace raka'a sai abu wanda suke sallah tare da shi suke masa magana kullum sai ka karanta qul huwallahu
قالوا إنك تقرأ بهذه السورة suka ce mun ga kai kana karantawa da wannan surar ثم لا ترى أنها تدركك kuma ba ka ganin ta wadatar da kai sai ka karanta wata surar تقرأ بسورة sai ka أخرى karanta wata surar فإما أن تقرأ بها ko dai ya zama ka ringa tsayawa iyaka kul huwallahu kadai وإما أن تدعها ko kuma ka kyale ta gaba daya ka karanta da wata surar ala yace ana bi tarikiha ni ba zan taɓa barinta ba in ahbabtum an aqumakum biha al in kuna so in ci gaba da yi muku limanci amma bisa tsari na na sai na karanta kul huwallahu a kowace raka'a to zan iya ci gaba da yi muku limanci fa in karitum in kun ga haka bai muku ban kyale ku ku samu wanda zai muku limanci kanu yarawna wa afdalahum suna ganin cewa to ai a cikin su ba kamar sa wa karihu an ya'ummahum ghayruhu suka ki a ce su sa wani ya ringa yi musu limancin tun daga wannan falamma atawu min nabiyyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu suka ba shi labari da wannan magana قال يا فلان sai ya ce kai wane ما يمنعك ما يأمرك به أصحابك me zai hana ka ka ɗau shawarar da jama'a ka suka baka na cewa ko dai ka ringa karanta qul huwallahu ita kadai ko ko ka kyale ta ka ringa karanta wata sura wasu surorin ما يمنعك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة me yasa ka ɗauke nauyin cewa duk raka'a sai ka karanta qul huwallahu قال يا رسول الله sai mutumin ya ce ya rasulullahi إني أحبها ai abin da ya faru ni ina son ah, qul huwallahu ne قال رسول الله sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إن حبها قد خلق الجنة san da kake mata ko shi zai shigar da kai aljanna san da kake wa qul huwallahu dinnan shi zai shigar da kai aljanna قال أبو إيسى هذا حديث ما سنن قد Abu Isa Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa gare bi ingantacce ta wannan fuskar من حديث عبيد الله بن daga hadisi Ubaydullah ibn Umara daga Sabitu رواه مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال يا رسول wani الله mutum ya ce ya rasulullahi أحب هذه السورة ina son wannan surar والله أحد ita ce qul huwallahu ahad قال إنه sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce san da kake mata shine zai shigar da kai aljanna أسلام ذلك أبو داود سليمان بن الأشعث أسلام الوليد أبو بارك بن فضالة بهذا Mm. Babu ma ja fil mu'awwizataini, babu abin da ya zo a game da falaki da nasi.
أسلام عمرو بن بشار أسلام بن سعيد أسلام إسماعيل بن أبي خالد أخبرني قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, قد أنزل الله علي آيات Ubangiji ya saukan min da wasu ayoyi لم ير da مثلهن ba a ga kamar su ba, musamman a wajen neman kariya.
قل أعوذ برب الناس Shine kul a'udhu bi rabbin nasi ai zuwa ƙarshen sura.
قل أعوذ برب Da kul a'udhu bi rabbin nasi ai zuwa ƙarshen sura. A kul a'udhu bi rabbil falaq ai zuwa ƙarshen sura.
قال أبو عيسى Tirmidhi ya ce, هذا حديث wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce muslim ma ya ruwaito shi haka nan nasa'i haka nan abu dawud haka nan imam ahmad haka nan darimi
da na wuce bata da sabon lahiya ta an yanzu da bin abi habibi an ali bin rawahi an ukubat bin amir qala amarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ni in dinga karanta falaki da nasi dura kulli a bayan kowace sallah qala abu isa tirmidhi yace azali sun hasanun wannan hadisi ne kyakkyawa garibi
ba ma ja fi fadl qari alqur'ani babu abin da yazo a cikin farlan mai karanta qur'ani
da suna mamur bin gailana da suna abu dawuda da suna shubat wa hisham an qatalata an zurarata bin alfa an sa'ad bin hisham an aisha qalat sayyida aisha tace qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alladhi yaqra'u alqur'ana wanda yake karanta Qur'ani alhali ya gwanance akan karatun Qur'anin na safaratul kiram yana da yana tare da manyan mala'iku wanda Allah ke aikowa masu girma managarta الذي يقرأه wanda yake karanta Qur'ani kuwa هشام Hisham yace a tasar ruwayar alhali yana da tsanani gare shi قال شعبة a shubatu ko a tasar ruwayar yace alhali yana wahal da shi فله أجران to za a bashi lada har biyu قال أبو عيسى هذا Tirmidhi yace صحيح wani hadisi ne kyakkyawan gata ce Buhari da Muslim sun ruwaito shi haka nan Abu Dawud da Ibn Majah حدثنا علي بن هجر أخبرنا يوسف بن سليمان عن كثير بن زازانة عن قاسم بن زمرة عن علي بن أبي طالب قال sai da na Ali ya ce, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Manzala sallallahu Alaihi wasallam ya ce, من قرأ القرآن wanda ya karanta Ƙur'ani واستظهره ya kiyaye shi فحل حلاله da abin da Ƙur'ani ya ce halal ne ya ɗauke shi a matsayin halal, وحرم حرامه da abin da Ƙur'ani ya ce haramun ne ya ɗauke shi a matsayin haram ya zama ya nisanta da gare shi, أدخله الله به الجنة Allah zai shigar da shi aljanna da sababin haka.
شفاه في عشرة من Zai ba shi ceto damar ya ceto a cikin mutum goma daga iyalin gidansa, لهم كروج wanda dukkaninsu wuta ta wajaba a kan.
قال أبو عيسى Tirmidhi ya ce, هذا حديث غريب wannan hadisi ne garibi لا نعرف إلا من هذا الوجه ba mu san shi ba da sai ko ta wannan fuska وليس إسناده بصحيح isnadinsa ba ingantacce ba ne وحفص بن سليمان يضعف في الحديث absubnu sulaimana ana ganin rauninsa a hadisi akwai waki ibn al-jarrahi shi ya ce amintacce ne a wato imam ahmad ma ya ce ba shi da laifi amma kuma wani lokacin ya ce a a matrukul hadisi ne buhari ya ce a a ai malamai ba sa ruwaya daga hafsubnu sulaimana
فما جاء في فضل القرآن babu abin da ya zo a cikin farar qur'ani حدثنا عبد بن عبيد حدثنا حسين بن علي الكوفي قال سمعت حمزة الزيات عن أبي المختار الدائي عن ابن أكيل الحارث الأعوري عن مم.
حارث قال mm.
مررت harisul awar ya ce na wuce a masallaci فإذا الناس يقولون في الأحاديث sai ga mutane suna ta maganganu
فدخلت على علي a sai na shiga wajen ali قلت يا أمير na ce المؤمنين ya amir al-muminin ألا ترى أن الناس قد خاضوا في yanzu ba ka ganin mutane sun kutsa a cikin maganganu daban-daban ألا sai da na ali ya ce قد فعلوها har an fara haka ɗin قلت نعم na ce kwarai ألا sai da na ali ya ce أما إني قد سمعت na'am قول الله haƙiƙa ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ألا na'am inna takunu fitnatun lamarin da shanin za a samu rigima ko za a samu rigingimu wa qultu fa mal makhraju min na ce ya rasulallah wata hanya za a bi a fita daga wannan rigingimin me zai maganin wannan rigingimin ala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qur'ani bi nabu man kana qabla ma kana qablakum a qur'ani akwai labarin abin da aka yi kafin ku abar ma ba'dakum da labarin abin da za a yi bayan ku hukum ma bainakum kuma qur'ani hukunci ne akan duk wani abu da zai afi tsakaninku wal faslu qur'ani shine mai rarrabe magana laysa bil hadd ba wargi bane ba wasa bane man taraka min jabbarin wanda ya bar Qur'ani dan yana ganin shi ya isa Allah ya halakar da shi wa ne tagal huda fi ghairihi wanda ya nemi shari'a a wani abu daban ba Qur'ani ba Allah ya bar da shi wa hablillahi matin shi Qur'ani shine igiya ta Allah wato wadda take kakkarfa wa huwa zikrul hakim shine tunatarwa wadda yake gwani wa sirrul shine mustaqim tsari madaidaici wallazi la tazigu bihi al ahwa shine wanda zakata ba ta karkata in ta bi shi wa la taltabis bihi al har suna ba ta rikita da shi la shakaw min ulama malamai ba sa kosawa daga karanta shi la yakhlaqu ala baya tsufa duk da ana yawan karanta shi ولا تنقضي abubuwan mamakinsa ba sa karewa والذي لم تنتهي الجن istabiatu shine wanda aljanu ba su tsaya ba lokacin da suka ji shi sai da suka ce haƙiƙa sun ji qur'ani mai ban mamaki هذه إلى الرشد فآمنا به yana shiryarwa zuwa abin da yake katarta daidai wannan ne yasa muka ba da gaskiya da shi inji aljanun nan من قال به manzo صدقة Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya faɗi magana ta qur'ani yayi gaskiya وما عمل به wanda ya aiki da qur'ani a ba shi lada ما حكم به عدل wanda ya kunci da qur'ani yayi adalci من دعا إليه wanda ya kira ya gayyaci mutane zuwa riƙon Qur'ani دعا إلى صراط ya المستقيم shirya da bayi zuwa tsari madaidaici قل دعا إليك يا عور sai na Allah ya ce riƙi wannan zuwa gare ka kai awa
قال أبو عيسى Tirmidhi ya ce هذا حديث wannan hadisi ne garibi ba mu san shi ba sai ko da ga wannan fasu إسناده مجهول ya isnadin sa majhuli ne wato a cikin isnadin akwai majhuli shine shi Ibn Ahil Haris al-Awa wanda gaba ɗaya a Tirmidhi anan ne aka samu hadisin sa
وفي الحارس مقال shi Haris al-Awar akwai maganganu da yawa a gaba da shi مم.
yana an gamu akan cewa yana cikin malamai amma babban abin da ya jawo ake taka tsantsan a kansa shine irin ra'ayoyinsa na shi'anci ra'ayoyinsa na shi'anci shi yasa ake taka tsantsan a kansa wasu da yawa suka ce rarrauna ne مم. باب ما جاء في تعليم القرآن babu abin da ya zo a game da koyar da qur'ani حدثنا محمد بن غيلان حدثنا ابو داود انبانا شعبة اخبرني القمة بن مرصد قال سمعت سعد بن عبيد- عبيدة يحدث عن ابي عبد الرحمن عن عثمان بن عفان ان رسول الله صلى الله عليه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce خيركم من تعلم القران وعلمه yayyanku shine wanda ya tsaya ya koyi qur'ani kuma ya koyar da qur'ani
قال ابو عبد الرحمن Abu Abdurrahman ya ce ذاك الذي أقعدني مقعدي هذا wannan shine abin da ya zaunar da ni mazaunin nan nawa kuka ga na kyale komai na zauna ina koyar da Qur'ani
وعلم القرآن في زمن عثمان shi Abu Abdurrahman dinnan ya fara koyar da Qur'ani tun zamanin Sayyidina Usman yana halifa حتى بلغ الحجاج بن يوسف har ya za har ya kawo lokacin da Hajjaj ibn Yusuf yake gwamna
قال yasa akalla ya fi shekara 40 yana koyar da Qur'ani kenan
قال أبو عيسى Tirmidhi yace هذا حديث حسن صحيح Wani hadisi ne kyakkyawan ingantacce Buhari ya ruwaito shi haka nan Abu Dawud haka nan Ibn Majah ya ruwaito shi a muqaddamarsa
حدثنا محمد بن غيلان حدثنا بشر بن سري حدثنا سفيان عن علقمة بن مرسل عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان قال ya yace قال رسول الله sai na so yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce خيركم أو mafificin ku ko mafificin ku wanda ya koyi Qur'ani ya koyar da shi قال أبو عيسى Tirmidhi yace wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce هكذا روى عبد الرحمن بن مهدي haka Abdurrahman ibn Ali ya ruwaito da ba ɗaya ba daga Sufyan sauri عن علقمة بن daga مرسل Al-Qabat ibn عن أبي عبد الرحمن Marsad daga Abi Abdurrahmani daga Usman daga Annabi sallallahu alaihi wasallam سفيان a Sufyanu a tasa ruwayar ba a matansa a ibn Ubaidata ba kamar waccan ruwayar ba ta Shu'batu نعم Shu'batu shi daga Alqabat ibn Marsadin daga Sa'ad ibn Ubaidata
قال روى يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث an Sufyanu wa Shu'bata shi ya ruwaito daga malaman biyu عن علقمة بن مرسل mhm an Sa'ad ibn Ubaidata أبي عبد الرحمن an Usmana annabi sallallahu alaihi wasallam سلام ذلك محمد بن بشار Mm.
لا بن سعيد عن سفيان وشعبة ya zama kenan ana zaton ko idiraji نعم idiraji ne yayi a ruwayar ta shi Sufyanu ba ambatan alƙawata ibn Mar- ah, Marsari shi ko ɗaya ruwa ah, ba ambatan wa- wato Sa'ad ibn Ubaidata shi ko ruwayar Shubatu shine da ambatan Sa'ad ibn Ubaidata نعم to ta yi yayi idraji ne ɗaya daga cikin nau'o'in idraji na isnadi
قال محمد بن بشار وهكذا ذكره يحيى بن سعيد عن Mm.
سفيان وشعبة gaira marratin an alƙaba ibn masarin an sa'ad ibn ubaidata da ƙarin sa'ad ibn ubaidata عن النبي صلى الله عليه وسلم Mm.
قال محمد بن بشار وأصحاب سفيان لا يذكرون فيه عن سفيان عن سعد بن عبيدة Mm.
قال محمد بن بشار وأصحابه a ce ba sa'ad ibn ubaidata din shi yafi inganci a ruwaya shi sufyan قال أبو عيسى مم.
زاد شعبته في حديث في إسناد هذا الحديث سعد بن عبيدة shi sufyan shubatu ya ƙara sa'ad ibn ubaidata a ruwayar hadisi أن حديث سفيان أصحابه na kamar ruwayar sufyan ta cewa ba sa'ad ibn ubaidata fi inganci ya zama kenan yana daga nau'in da ake kira al-mazidu fi muttasilil asanid ko نعم al-mazid fi muttasilil asanid نعم قال علي بن عبد الله Mm, قال ابن سعيد mm.
ما أحد يعدل عندي شعبة Ah, ba wani ni a gani na in je wajen ruwayan hadisi ne ai ba kamar shubatu وإذا خلفه سفيان amma duk da haka duk da matsayin da nake duban shubatu da shi idan Sufyanu ya ruwaito ruwaya ta saba da ruwaya shubatu أخذ بقول سفيان sai in kama magana Sufyan in kare ta shubatu مم.
wa in je Ibn al-Madini wannan al-Ibn Abdullah din Ibn al-Madini ake nufi ko
قال أبو عيسى مم.
سمعت أبا عمار القرآن وكيل قال قال شعبة shubatu da kansa ya ce Sufyan ya fi ni kiyayewa ما حدثني سفيان عن أحد بشيء tun da muke da Sufiyanu bai taba faɗa min wani abu ruwaya daga wani ba na game da wannan in tambaye shi illa wajato sai na samu maganar da zai faɗa min kamar yadda shi Sufiyanu ya faɗa min duk wannan an kawo ne don a nuna matsayin Sufiyanu sauri a ruwaya نعم وفي الباب عن علي وصادق Mm, akwai hadisi da zuwa nan babin daga sayyidina Ali da Sa'd ibn Abi Waqqas
حدثنا قتيبة حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عمار بن صادق عن علي بن أبي طالب قال sayyidina Ali ya ce قال رسول الله صلى الله عليه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce وسلم من تعلم القرآن fiye وعلمه a cikin ku wanda ya koyi Qur'ani ya tsaya koyarwa قال أبو عيسى tirmidhi ya ce wannan hadisi ne ba mu san shi ba daga hadisin ali sai ruwa sai na daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ko daga hadisin abdurrahman ibn isaqa shi ko abdurrahman ibn isaqa malamai da yawa suna ganin yana da rauni a hadisi
babu ma ja fi man qara harfan min alqur'ani babu abin da yazo a game da wanda ya karanta harafi ɗaya daga qur'ani balahu min alajri yawan ladan da za a bashi na Muhammad bin Bashar na Bakar Hanafi حدثنا الزهار بن عثمان عن ايوب بن موسى قال سمعت محمد بن كعب القرزي قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول قال رسول الله yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce من قرأ حرفا من كتاب wanda ya karanta harafi ɗaya daga qur'ani له به حسنة za a rubuta masa kyakkyawa da wannan harafin da ya karanta والحسنة بعشر أمثالها hasana ana ninka ta goma لا أقول ألف لام ميم حرف ba zan ce alif lam mim harafi ɗaya ne ba a'a harufa uku ne alif ɗin harafi ne lamun harafi ne mimun harafi ne وروى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن مسعود na ruwaito hadisin ta wata fuskar daban daga shi da ablamin mas'udin وروى أبو الأحوص عن ابن مسعود رفعه بعضهم ko kafa ba rum an ibn mas'udin عن ابن مسعود a wasu daga marwaita sun ce hadisin daga annabi ne sallallahu alaihi wasallam wasu ta ce a iyakarsa ablamin mas'udin
قال أبو عيسى tirmidhi ya ce wani hadisi ne kyakkyawa ingantacce gari bi ta wannan fuskar me tukutai ya kulu na ji kutai batu yana cewa lagani an Muhammad bin Ka'ab ya samu labarin cewa Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi an haife shi tun ma sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana halin rayuwa Muhammad bin Ka'ab yukuna shi Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi din nan ne masa kinaya da Aba Hamzata
babu ga wani babi da sana Ahmad bin Mani da sana Abu Nazari da sana Bakar bin Qunais an Lays bin Abi Sulaimi an Zaid bin Abi bin Abata an Abi Umamata qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama Nazala sallallahu alaihi wasallam ya ce qala Allahu li abrin fi shay'in afdal min rak'atayn yusallihima Ubangiji bai izini ba ga wani bawa nasa a cikin wani abu wanda yake yafi daga a ce tashi ya sallar raka'a biyu
wa innal birra hakika alheri ana zuraro shi ana sheko shi ga kan bawa matukar yana cikin sallah ba ta karbal ibadu ila Allah bayi ba su nemi kusaci bai zuwa ga Allah da abin da yake ya fi karanta abin da ya fito daga wajen Allah Qur'ani قال أبو النذري abin nan da yace yana nufin Qur'ani قال أبو عيسى هذا حديث Tirmidhi غريب.
yace wani hadisi ne garibi أنا أعرف علم إلا من هذا الوجه musan shi ba sai ta wannan fuskar بكر بن أنيس قد تكلم da karbin Unais ibn Mubarak ya magana a kansa مشرك في a ƙarshe ma da ya daina kula da hadisinsa wato akwai sabani da yawa a game da bakar bin Hunaysi Ibn Ma'inin ya ce ba laifi game da shi a iya rubuta hadisansa musamman wanda suke a fara'ilu Ibn Ammar ya ce ai ba wanda za a ce za a ba hadisinsa bane Ijili ya ce amintacce ne Ah, amma a wata ruwa daga Ibn Ma'inin ya ce ba komai bane kuma ba wai wannan ne kadai illar da take hadisin ba akwai Lays ibn Abi Sulaim wanda Lays ibn Abi Sulaim Buhari yace yana da gaskiya amma kuma abin da ke damun sa yawan imuwa yawan imuwa Ah, Imam Ahmad ko yace abin da yake damun sa hadisin sa yana raurawa Ah, wato amma- Yahya ibn Ma'inin yace yana da rauni amma dai bai raunin nasa bai kai matsayin a ce a jingine hadisin sa gaba ɗaya ba a iya rubuta hadisin sa To,
وروي هذا الحديث عن زيد بن أرقاتة عن جبير بن نفير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل na ji wato daga ruwa mun kaɗa حدثنا بذلك إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرحمن بن مهدي nan mu'awiya ta ari ala ibn al-haris an zaid ibn al-ardat an jubair ibn nufair قال قال النبي صلى annabi الله عليه sallallahu alaihi wasallam ya ya ce إنكم لن ترجعوا إلى ku ba الله za ku koma bai zuwa ga Allah da abin da abin da yake yafi da abin da ya fito daga wajen Allah يعني القرآن yana nufin Qur'ani باب a wannan babi ne حدثنا عمرو بن مني حدثنا جرير عن قابوس بن ابي زبيان عن ابي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ان الذي ليس في جوفه شيء من القران wanda ba komai a cikin sa daga Qur'ani كالبيت الحريم kamar kango ne gida ne wanda yake kango قال هذا حديث حسن yace سيد wannan hadisi ne ingantacce
حدثنا محمد بن غيلان حدثنا ابو داود الحفري وابن ايمن عن سفيان عن عاصم بن ابي النجودي عن زهير Zato Asim malamin kira'a نعم wanda so da yawa a kira'an ma babban madogararsa Zarar ibn Hubaysh yanda a hadisi ma da yawa ya karwaito daga Zarar ibn Hubaysh. Zarar ibn Hubaysh yana cikin gaganta bi ai makaranta Qur'ani. Shi kuma Zarar ya karbo hadisin daga Abdullah ibn Amr ibn al-As النبي daga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce قالوا لصاحب القران ana cewa da ma'abucin Qur'ani in an je lahira اقرا وارتقي ka, ka karanta Qur'ani kana karantawa matsayinka na gaba matsayinka na gaba ورتل ka jeranta karatun Qur'ani irin yanda kake a duniya ان منزلتك عند hakika darajarka aljanna na tabbata nan ga ƙarshen aya da zaka karanta kana karanta ayoyi da aya da ka karanta ana ƙara ma daraja haka kai aya ta ƙarshe الا عيسى هذا حديث عن سلمة yana hadisi ne ke cewa ingantacce ابن دار عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عاصم بهذا الاسناد نحوه kamar wanda ya gabata حدثنا نصر بن نصر بن علي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث أخبرنا شعبة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce يجيء القرآن يوم القيامة qur'ani zai zo ranar iqa- ranar alkiyama فيقول يا رب ya ce حبيبي ubangiji wannan nawa ne shi yasa abin da nake so a yi masa ado Allah kai masa ado فيلبس تاج sai الكرامة a sanya masa kambi na girma ثم يقول يا رب sai زدني Qur'ani ya ce ubangiji ai adan da ake masa bai kai yanda nake bukata ba a ƙara masa ƙara masa فيلبس تاج a الكرامة sa masa gir a tufafi na girmamawa ado na girmamawa ثم يقول- يقول يا رب sannan Qur'ani ya ce Allah ka yadda da wannan bawa ka yadda da bawa wannan bawa ارضى عنه sai Allah ya ce ya yadda da shi yadda da shi فيقال له a ce da يا shi بركة.
ka karanta Qur'ani ka ringa daukaka kana karantawa matsayinka na gaba
وتزاد بكل آية حسنة za a ƙara ma hassana matsayi aljanna da duk wata aya da ka karanta
على أبو عيسى Turmizi ya ce هذا wani حديث hadisi ne عن سلمة.
kyakkyawa ingantacce حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة أوه kamar hadisin nan da ya gabata amma shi bai ce daga annabi ba sallallahu alaihi wasallam قال أبو عيسى وهذا سمع حديث عبد الصمد عن شعبة wannan ruwayar cewa hadisin makofi ne ya fi inganci باب wannan babi ne حدثنا عبد الوهاب بن الحكم والراق القتادي حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن المطلب بن حنتبي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce وردت علي أجور أمتي an nuna min ujuru ummati ladan da za a bayar ga al'ummata تلك har ladan da za a bayar akan kazanta ko shara da mutum zai fitar daga masallaci وردت علي ذنوب أمتي an nuna min kuma laifuffukan al'ummata لم أرى ذنبا أعظم من ban ga laifi ba da ya fi girma daga sura daga ƙur'ani ko aya ta ƙur'ani da yake wani ya haddace ta an ba shi ya haddace ثم نسيها sannan ya sakaci har ya manci قال أبو عيسى tirmidhi ya ce wani hadisi ne garibe ba mu san shi ba sai ta wannan fuskar قال ya ce وذاكرت بي محمد بن إسماعيل na yi muzakara da buhari akan wannan لم hadisin يعرفه ya san hadisin ba واستغربه ya yi mamakinsa قال محمد a buhari ya ce ولا أعرف للمطلب بن عبد الله سماعا من أحد من أصحاب النبي ni a iyaka sani na mudallibi ne abdullahi wato mudallibi ne handabe bai ji ba daga wani daga sabon manzo sallallahu alaihi wasallama إلا قوله sai hadisi daya shine da yace wanda ya halarci hudba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa min قال Tirmidhi yace وسمعت عبد الله naji darimi yana cewa لا نعرف للمطلب بن سماعا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم mu a iyaka sanin mu ba inda mudallibi ya ji wani hadisi daga wani daga sabon annabi sallallahu alaihi wasallama قال عبد الله Ah, wa darimi yace أن يكون المطلب Ali ibn al-Madini ya yi musun a ce Muttalib ya ji daga Anas, shi yasa hadisin kenan da ya gabata munƙadi ne, tunda Muttalib din bai ji daga Anas ibn Malik ba.
باب To wannan babi ne?
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا ابو احمد حدثنا سفيان عن الاعمش عن خيثمة عن الحسن عن عمران بن حسين انه مر على قاس يقرا Ya huce bisa wani mai wa'azi yana karatun Qur'ani, ثم سال sai kuma ya tsaya daga karatun Qur'anin yana bara. Bayan ya karanta Qur'ani, jama'a ce baka, jama'a ce baka. sai Ibrahim Hussein ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yanzu Qur'ani za a yi bara da shi ثم قال sannan ah, Imran ibn Husayn yace سمعت رسول الله صلى الله naji عليه manzo Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam yana cewa من قرأ القرآن wanda ya karanta Qur'ani to ya roki Allah da Qur'anin فإنه سيجوع قوام nan gaba wasu mutane za su zo da za su ringa karanta Qur'ani يسألون به amma suna bara ne suna roƙon mutane ne da karatun Qur'anin
قال محمود Mahmud ya ce, سمعت البصري wani asibiti basare Jabir al-Dubi ya ruwa daga gare shi ليس هو حيث سمعت بن عبد الرحمن ba Haisa mutum da Abdurrahman bane حيث سمعت هذا شيء Haisa mutum nan wani dattijo ne mutumin Basra هنا أبا نصر ana masa alkunya da Aba Nasir قال روى عن أنس بن ya yi مالك ruwa ya الحادثة.
ruwaito hadisai daga Anas ibn Malik فقال روى جابر الدوفي عن حيث Jabir سمعت هذا أيضاً al-Dufi ya عن ruwaito أنس.
hadisai daga Haisa mutum shi Jabir al-Dufi babban laifinsa ya yi nisa a shi'anci Ah, shi'i ne babba shi yasa har cewa yake ba wai nan gaba sai da na Ali zai dawo duniya ya kwashe iyaka iya inasa inasa to قال أبو إيسى Jirgin هذا ya ce, حسن ليس wani hadisi ne ذاك.
kyakkyawa amma dai isnadin bai kai fa inda ake bukata ba.
حدثنا محمد بن اسماعيل الواسطي وحدثنا وكيع وحدثنا ابو فروه يزيد بن ابي سنان عن ابي المبارك عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
Yanzu Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, ما امن بالقران من استحل محارمه wanda Ƙur'ani zai ce abu kaza haramun ne, amma ya ringa ɗaukan abin a matsayin halal to wannan bai imani da Ƙur'ani ba.
قال ابو عيسى هذا Tirmidhi ya ce, wani hadisi ne da isnadinsa ba ƙaƙƙarfa ba ne.
قرهولي فوكيون في روايته Hakika an saba da wakiwo a cikin ruwayarsa, wasu sun ruwaito bayan da shi wakiwo ya ruwaito, shi abu farwata kusan shi ne babban illa hadisin. Wasu daga malamai sun ce da dama-dama, kamar Buhari ya ce buƙaribul hadis. Ibn Adin ya ce ana samun hadisi na gari daga gare shi, amma Imam Ahmad ya ce yana da rauni. Ya ibn Ma'in yake cewa gaba ɗaya hadisinsa ba komai ba ne.
قال محمد ابو فروه بن يزيد يزيد بن سنان الرحاوي ليس بحديثه باس Ba laifi a cikin hadisinsa, الا رواه ابن هوام عنه sai ko idan ya zama ɗansa ne Muhammad ya ruwa daga gare shi.
انه يروي عنه مناكير yana ruwaito hadisi mun kare da gare shi wannan shine fadar Buhari a gaba da shi Muhammadu din da aka fada a sama ana nufin Buhari
على أبو إيسى Tirmidhi yace روى محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه هذا الأحد- هذا الحديث fazada fi hadha al-isnadi yadadi shi dan ya ruwaito daga mahaifinsa yace daga Mujahid daga Sa'id ibn Sa'ib daga Suhaib ولا يتابع محمد بن يزيد على روايته ba wanda ya raka Muhammad ibn Yazid akan wannan ruwaya وهو ضعيف Muhammad ibn Yazid ne yana da rauni أبو المبارك رجل kuma Abul Mubaraki shi ma mutum ne wanda ba a san shi ba
حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عياش عن بهير بن سعد عن خالد بن معدان عن كسيف بن مرة الحضرمي عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa جاهر بالقرآن wanda yake karanta Qur'ani a fili الجاهر بالصدقة kamar wanda ya karan ya bada sadaka ne a fili wanda an faɗa in tubdu sadaqati bali imahiya
والمسرور بالقرآن amma wanda yake boyewa ko da karatun Qur'ani المسلم بالسلام kamar wanda yake boyewa ne da sadaka ashe kenan ladan sa yafi malamai suka ce wannan abu ne da yake sassabawa da sassabawar hali wani halin a wani lokacin sai ta yi bayyanawa tafi daga ɓoyewa wani lokacin kuma ta yi ɓoyewar tafi bayyanawa
قال أبو إسحاق tirmizi ya ce هذا حديث حسن wani hadisi ne kyakkyawa garibi معنى هذا الحديث abinda ake nufi da wannan hadisin الذي يسر بقراءة القرآن wanda yake ɓoyewa da karatun ƙur'ani أفضل من الذي يجهر بقراءة ya fi القرآن daga wanda yake bayyanawa da karatun ƙur'ani لأن صدقة السر domin sadakar da aka yi ta a ɓoye أفضل عند أهل العلم ta fi gurin malamai من صدقة daga sadakar da aka yi ta a fili إنما معنى هذا عند أهل العلم abinda ake nufi da wannan gurin malamai لكي يأمن الرجل من don الأثم mutum ya amince daga ƙa'ida karatunsa لأن الذي يسر العمل domin wanda ya aiki na alheri a ɓoye لا يخاف عليه الأثم ba a jin tsoron zai ƙa'ida aikin nasa ما يخاف irin عليه yadda ake الظلام jin tsoro a gare shi idan da zai a ce ya yi aikin a bayyane نعم باب wannan babi ne haddasana salihu na abdullahi نعم مار بن زيد عن ابي لبابة قال قال عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام على فراشه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya bacci akan shimfidarsa حتى يقرأ بني sai ya karanta suratul isra'i da suratul zumar على ابو عيسى Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa garibi hadisi ne da ba wanda ya rawaito shi a cikin masu littafan nan shida in ba shi Tirmidhi ba ابو لبابة شيخ بصري Abu Lubaba wani dattijo ne mutumin Basra روى عنه احمد amma Ibn Zaid ya rawaito ba hadisi ɗaya ba daga gare shi yana cikin manyan malamai وقال اسمه مروان shi Hamad ibn Zaid ana cewa shi Abu Lubaba sunan Samarwanu فرني بذلك محمد بن اسماعيل في Buhari ne ya faɗi wannan ya bani labari da haka a littafin da ya na tarihi. Buhari ya rubuta littafai na tarihi har guda uku. Akwai tarihul kabir, akwai tarihul sagir, akwai al'ausar.
سالم بن هجرة أخبرنا بقية بن الوليد عن بهير بن سالم عن خالد بن معدان عن عبد الله بن أبي بلال عن إرباز بن سارية أنه حدثه أن النبي Annabi sallallahu alaihi wasallama يقرأ المصبحات ya kasance yana karanta surorin da aka fare su da sabbaha ko yusabbihu قبل أن يرقد kafin yi bacci.
ويقول Yana cewa إن فيهن آية akwai wata aya a ciki ta fi aya dubu.
قال أبو عيسى Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa garibi.
باب Wannan babi ne حدثنا محمد بن غيلان حدثنا ابو احمد الزبيري حدثنا علي بن تهمان ابو العلاء الخفاف حدثني نافع بن ابي نافع عما اكل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace من قال هنا يسبح wanda ya faɗa duk sanda gari ya waye masa ya faɗa sau uku اعوذ بالله السميع a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim وقرأ ثلاث آيات ya karanta ayoyi uku da ƙarshen suratul hashari da wanzalna hadzal qur'ana har zuwa ƙarshen surar wa kana la bi 70 alf malaki ubangiji zai wakilta mala'ika dubu 70 gare shi يصلون عليه da za su yi ta masa addu'a حتى يمسيا har gari har yayi marece فإن مات في ذلك اليوم idan Allah ya kaddara ya mutu a wannan ranar مات شهيدا zai mutu yana mai matsayin shahada من قال ها هنا يموت wanda ya faɗe ta yayin da maraice ya yi, كان بتلك to shi ma dai zai samu wannan matsayin.
قال أبو عيسى Tirmidhi ya ce, هذا حديث غريب nan hadisi ne garibi, لا نعرفه ba mu san shi ba sai ko daga wannan fuska.
ba ma ja kai fa kana kira shi Ba mu abin da ya zo kaka, annabi sallallahu alaihi wasallam yake karatu.
da sana utaiba to da sallallahu alaihi an abdullahi bin ubaidillah bin abi mulaikata an ya bin mamlakin annahu sa'ala umma salama ta zawjan Ya alabana mamlakin ya tambayi sayyida Umma Salama matar annabi sallallahu alaihi wasallama qira'atin nabi daga irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta Qur'ani da kuma irin yanda yake sallah.
fa qalat ta ce masallatu ga za ku iya ko sallar tasa
kana yusalli manzo Allah kan yi sallah sai bacci da dade wanda yake a baccin daidai yake da dade wanda yayi yana sallah in yayi sallah kamar awa uku sai ya bacci kuma kamar awa uku
sun mai yusalli kadar mana sannan kuma ya sake sallah gwargwadon yanda yayi bacci sai ya sake tashi ya sallah kuma awa uku sun mai yana kadar ma sannan yayi bacci gwargwadon yanda yayi sallah hatta yusya haka yake hagari ya waye sun ma na atar qira'atahu sannan ta sifanta karatunsa sai zahiya tan atu qira'atan mufassaratan sai ga ta suna sifanta karatun ƙur'ani wanda ake ab- a ka- a hankali a hankali harafi harafi kowane harafi sai an fito da shi yanda ya dace
kalamu isa Tirmidhi ya ce wani hadisi ne kyakkyawa ingantacce garibi la na'rifu illa min hadith lays min ba mu san salih shi ba sai ko daga ruwan Lassib da Salim an ibn abi mulaika daga Ibn Abi Mulaika an ya ala bin mamlakin daga Ibn Mamlakin ummi salamata daga Ummu Salama karo ibn jurayj hadha alhadith Ibn Jurayj ya rawaito wannan hadisin daga Ibn Abi Mulaika daga Ummu Salama nabi sallallahu alaihi wasallama kana yi kwadu karatun su a zala salasu aka sace yana yin karatun sa na Qur'ani da kadan kadan a hankali a hankali hadith lays asaw ruwa lai su tafi inganci da sana'u ta wata hadisan lays amu awiyat bin salih an abdullah bin abi qais هو رجل بصري قال سألت عائشة عن وجه رسول الله na tambaya Aisha daga sifarin da manzon Allah yake yin wutiri kaka yake wutiri أو من آخره a farkon dare yake wutirin sa ko karshen dare فقالت Aisha ta ce duk wannan manzon Allah yayi akwai sanda ya wutiri tun farkon dare akwai sanda sai karshen dare ya wutiri Ko ربما أوتر من أول wani lokacin yakan yi wuturi tun farkon dare ربما أوتر من wani lokacin sai ƙarshen dare yake wuturi قلت sai na ce kai mun gode wa Allah Allah ya ba mu dama a lamarin nan mutum ya ga da wani dalili ya iya yin wuturinsa tun da wuri in ya ga zai iya tashi can ƙarshen dare ya bari قلت كيف كان قراءته nace da sayyida Aisha kakayen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta Qur'ani أكان يسر بالقراءة أم يجهر yana boyewa ne da karatun Qur'anin ko a bayyane yake قالت tace كل ذلك قد كان ai يفعل kowanne daga wannan manzon Allah yayi قد كان ربما أسر wani lokacin yakan boye wani lokacin ya bayyana قال tace الحمد لله tace nagode wa Allah wanda ya sanya dama ya bada yalwa a cikin lamarin قلت Ya فكيف ce- كان يسلم في الج- في الجنابة ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sanda yake cikin janaba كان يغتسل قبل أن ينام A duk sanda yake cikin janaba baya dai wanka eh, bacci sai yayi wanka أو ينام قبل أن Koko yakan yi يغتسل bacci in ya so daga baya ya tashi ya wanka, قالت ta ce, كل ذلك قد كان يفعل kowane daga cikin wannan manzan Allah ya akwai sanda in janaba ta same shi yake wanka kafin ya yi bacci, akwai sanda in janaba ta same shi baya wanka sai bayan ya tashi daga bacci.
ربما يغتسل Wani lokaci yakan yi wanka sannan ya yi bacci, ربما توضأ wani ونام.
lokacin sai ya alwala kawai ya yi bacci in ya so in ya tashi daga baccin ya yi wanka.
قلت Ya ce, الحمد لله الذي جعل في الأمر na ساعة gode wa Allah wanda ya sanya ya ba da dama a wannan lamarin.
على أبو إسحاق Tirmidhi ya ce wani hadisi ne kyakkyawa gare bai ta wannan fuskar Muslim ya ruwaito shi haka nan Abu Dawud haka nan Nasa'i haka nan Ibn Majah haka ma Imam Ahmad ya ruwaito shi a Muslim
باب wannan babi ne حدثنا محمد بن إسماعيل Buhari yake nufi.
حدثنا محمد بن كثير Mm.
ورنا إسرائيل حدثنا عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan- ya kasance yana bijirar da kansa a Arfa duk sanda aka Arfa lokacin Arfa ya- yakan je ya tari baki masu zuwa aikin haji ya ringa cewa in za su iya kare shi zai koma wajensu da zama.
فقال Yakan ce, ألا رجل يحملني إلى قومه yanzu a rasa wanda zai ɗauke ni ya kai ni wajen jama'arsa.
إن قريشا كان Hakika Qurayshawa sun hana ni in isar da ai uzancen Ubangiji.
قال أبو إسحاق Tirmidhi ya ce wani hadisi ne garibi ingantacce.
باب Wannan babi ne حدثنا محمد بن shi ma إسماعيل dai Buhari.
شاب بن عباد الأبدي حدثنا محمد بن الحسن بن أبي زيد الحمداني عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد قال Abu Sa'id al-Hudri ya ce, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce, يقول الرب عز وجل Ubangiji Azza wa Jalla yana cewa من شغله القرآن والذكر wanda Qur'ani ya dauke masa hankali da ambato na daga tsaya roke ni أعطيته أفضل ما أوتيت sai in bashi fiye da abin da na ba wanda suka roke ni in kai Qur'ani ya dauke ma hankali baka baka tsaya roƙon Allah ba to duk abin da wani mai roƙon ma ya roƙa kai sai a baka fiye da shi shine na mai shaɗabiya ko shaɗabi wa man shagala alqur'anu anhu lisanahu yanar ajra kulli zakirina mukammala نعم
to فضل كلام الله على fifikon zancen Allah bisa sauran zantuttuka maganganu فضل الله على Yawan خلقه fifikon Allah ne akan halitta.
على أبو إسحاق Tirmidhi ya ce, هذا حديث wannan hadisi حسن ne غريب.
kyakkyawa garibi.
بسم الله الرحمن الرحيم Ke bismillah rahman rahim, كتاب القراءات littafin kira'o'i na Ƙur'ani.
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم Hadisan da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
باب في فاتحة الكتاب Babun a irin yanda aka samu kara- a ruwaya manzon Allah yana karanta Fatiha.
حدثنا علي بن وجرة أخبرنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة قالت Mm, Ummu Salama ta ce, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح قراءة manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin karatunsa a hankali a hankali.
يقول الحمد لله yakan رب ce العالمين.
alhamdulillahi rabbil alamin da ja ثم يقف sannan ya tsaya ya wakafi a wajen الرحمن الرحيم sannan kuma ya ci gaba arrahmanir rahim ya wakafi sannan ya wakafi وكان يقرأ مالك يوم الدين ya kasance yana karantawa maliki ba maliki ba maliki yawmiddin
قال أبو عيسى Tirmidhi ya ce wani hadisi ne garibi.
وفي رواه أبو عبيد Da haka dai Abu Ubaida yake karanta Qur'ani Fatiha din nan haka yake zaba a ce Maliki ba Maliki ba.
وهكذا روى يحيى بن سعيد الأموي وغيره عن ابن جرير An ibn Abi Mulaikata an Ummi Salamata wa laysa isnadu mutasil amma wannan hadisin wannan ruwa da aka faɗa daga baya isnadin ba mutasili bane.
لأن ليس بن سعد روى هذا الحديث domin da tubu sadin ya rawaito hadisin nan daga ibn abi mulaikata daga alim da mamlakin daga ummi salama أن وصف قراءة النبي cewa ta zuwa da kira karatun annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana karanta yana karatun ne a hankali a hankali حديث ليس أصاب ruwayar lasu na sadin ta fi inganci ليس حديث ليس a ruwayar lasu bai kara wa kana ya kara ba yana karanta maliki yawmiddin ba
حدثنا أبو بكر محمد بن أبانا حدثنا أيوب بن سويد الرملي عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da ababakar da umar ووراه قال وعثمان ina zaton ya ce har da usman ma كانوا يقرؤون مالك يوم su الدين sukan karanta maliki yawmiddin قال أبو عيسى ترمذي هذا يتي.
قريب wani hadisi ne garibi لا نعرف من حديث الزهري ba mu san shi daga ruwayar zuhure ba daga anas
بن مالك daga anas bin malik إلا من حديث sai ko daga ruwayar wannan dattijan shi ne ayyuwar suwaidin ramli وقال روى بعض أصحاب الزهري هذا hakika wasu daga almajiran zuhure sun rawaito wani hadisin daga zuhure أن النبي صلى الله cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da ababakar da umar كانوا يقرؤون suna kasance suna karanta maliki yawmiddin وروى عبد الرزاق abdulrazak ya rawaito daga mamu daga zuhure daga sa'id bin musayyabi annabi sallallahu alaihi wasallam da ababakar da umar sun kasance suna karanta maliki yawmiddin
حدثنا أبو كريبة حدثنا ابن مبارك عن يونس بن يزيد عن أبي علي بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ manzala sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa katabna alaihim fiha anna an-nafs bin-nafs wal-ayn bil-ayn
حدثنا سويد بن يسار shine Abdulaziz Zamzabi yake fada wal-ayn bil-ayn bi raf'il ula نعم حدثنا سويد بن يسار حدثنا عبد الله بن مبارك عن يونس عن يزيد بهذا الإسناد نحوه kamar wannan قال أبو عيسى يونس يجي. Abu Ali ibn Yazid shine dan uwan Yunus ibn Yazid هذا حديث wannan hadisi ne kyakkyawa garibi قال محمد Muhammad yace ورد بن المبارك Buhari yace Ibn Mubarak shi kadai ne ya rawaito hadisin nan daga Yunus ibn Yazid وهكذا قرأ أبو بكر kuma yadda aka faɗa kira'an nan ta manzo sallallahu alaihi wasallam haka ma kira Abu Ubaida take والعين wal ainu bil aini ittiba'an ya dan bi ga wannan hadisi a makarantar nan bakwai waye shi ma ya karanta wal ainu bil aini hmm to ai masu koyar da Qur'ani hmm Abdullahi ibn Kasir ko ai Abdullahi ibn Kasir haka ya karanta ko wal ainu bil aini حدثنا أبو كريب حدثنا رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنوي شين عبد الرحمن بن زياد بن أنوم الإفريقي نعم wanda jiya aka faɗi labarinsa نعم an utwa ta bin humaydi an ubar ta bin sai an abdurrahman ibn ganni an mu'az ibn jabal an nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a ya karanta hal tastadi'u rabbaka ba hal yastadi'u rabbuka ba hal tastadi'u rabbaka kana da ikon ka toka mana ubangiji
قال أبو عيسى هذا حديث غريب wannan hadisi ne garibi ba mu san shi ba sai ko daga ruwayar rashidin وليس إسناده isnadin bai da ƙarfi ورشدين بن سعد wani afirki shirin misali da afirki ana ganin raunin su a hadisi aje dai an faɗa cewa wasu gaggan malamai sun ce afirki bai da laifi نعم Eh, ba su nono malamin nan na malikawa yana cikin wanda ya ce afirki duk inda ake bukata ya kai daga shi to aka sa abadu na malik sun ce yana da rauni ya to a garin su yake ai ba su san shi ba mu ne yake a garin mu mu muka san shi to باب ومن سورة ya هود daga fassarar suratu hudin حدثنا الحسين ko kirawo ya ce suratu hudin حدثنا الحسين بن محمد البصري وحدثنا عبد الله بن حفص حدثنا ثابت البناني وعن شعب بن هشام عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول Zala yana karanta innahu amila gaira salih ba wai innahu amalun gairu salihin ba.
قال ابو عيسى Jami zai ci wani hadisi ne da ba ɗaya ba ya ruwaito shi da sabti bunnani هذا kamar wannan.
هو حديث ثابت البناني Shi ne hadisin sabitul bunnani.
قالوا يا هذا الحديث أيضا عن an rawaito wannan hadisin ko da Sharif ibn Hawshab daga Asma ya Yazid قال وسمعت أبا na ji Abdul ibn Humaydin yana cewa Asma ya Yazid ita ce Ummu Salama mutuniyar Madina قال أبو عيسى Abu Sufyan zai ce hadisan guda biyu ne a waje na ɗaya ne قال رواه شعر بن أوشب غير حديث عن an Ummu Salamat al-Ansariya a Sharif ibn Hawshab ya rawaito ba hadisi ɗaya ba daga Ummu Salamat al-Ansari ويا أسماء بنت يزيد ita ce Asma'u yar Yazida قالوا يا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا وهذا an ruwaito daga a sai da aisha daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wannan cewa manzo Allah yana karantawa innahu amila ghayra salih
حدثنا يا بن موسى حدثنا وكيع وحبان بن حلال قال حدثنا هارون النحوي عن ثابت البناني عن شعر بن أوشب عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar أنه عمل غير صالح innahu amila ghayra salih
باب من سورة الكهف wasu girawai da suka zo a suratul kahfi حدثنا أبو بكر بن نبي البصري وحدثنا أمية بن خالد حدثنا أبو الجارية العبدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta qad balagata milladun ni da shadda milladun ni uzra musaqqalatan da shadda akan nuni yadda sauran makaranta suka karanta kenan banda nafi to wanda daman haka din a shad- da shadda shi yafi karfi wajen su malaman nahwu ya ibnu malik ya faɗi wannan a alfiyarsa hmm? wa fi ladunni laduni qalla wa fi qadani wa qadanil hasu ayran qad yafi ko a ce lad- laduni kadan ne a ce ladunni ya fi yawa
قال أبو عيسى هذا حديث غريب wannan hadisi ne garibi ba sai shi ba sai ta wannan fuskar أمية بن خالد ثقة ya umar ya tuna halid amintacce ne أبو الجارية amma fa shi abul jariyatul abdi malami ne da ba a sani لا ba نعرف اسمه ba musamman me hakikanin sunansa ba wannan alkuya ta sa kada muka sani abul jariya حدثنا يا بن موسى حدثنا معل بن منصور حدثنا معمر بن دينار عن سعد بن اوس عن مستئين ابي يحيى ابي عباس عن ابي بن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ fi ainin hami'atin me zafi
قال ابو a عيسى idan ruwa mai idan غريب wannan hadisi ne garibi لا نعرفه الا من هذا الوجه ba mu san shi ba sai ko daga wannan fuskar سيو ما روي عن ابن عباس قراءته cewa hadisin mawqufi ne ba marfu'i ba وروى عن ابن عباس وعمر بن عاصم اختلفا في قراءة هذه الآية An ruwaito shi Abdullahi ibn Abbas da Abu Bakr al-As sun yi sabani a game da ya za a karanta wannan aya.
وارتفع إلى كعب الأحبار في ذلك Suka kai magana gurin Ka'ab al-Ahbar akan wannan.
لو كان عنده رواية عن النبي صلى الله Ai عليه da a ce Abdullahi ibn Abbas yana da ruwaya akan wannan daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya wadatu da ruwaya.
لم يحتج إلى Da bai كعب bukatu ya je wajen Ka'ab al-Ahbar ba.
باب من سورة الروم A abin da ya zo na daga kira'o'i a suratul Rum.
حدثنا نصر بن علي الجاذمي وحدثنا المعتمر بن سليمان عن أبي عن سليمان الأعمش عن عطية عن أبي سعيد قال لما كان يوم بدر زهرت الروم على فارس Ranar da aka yi yaƙin Badar, aka rinjayi Qurayshawa, sai ko Rumawa su ma a wannan ranar suka yi rinjaye a kan Farisa.
فأجب ذلك المؤمنين Wannan ya ƙayatar da mummune.
نزلت Sai aya ta sauka, ألف لام ميم.
غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء.
ألا Yace كفر المؤمنون بظهور الروم على فارس sai bamane suka yi farin ciki da rinjayen da romawa suka samu bisa farisa على أبو عيسى tirmidhi ya ce wani wani hadisi ne ga kyakkyawa garibi ta wannan fuskar
حدثنا محمد بن حميد الرازي to وحدثنا wai qura'u ko ku daga baya ka wai qura'u galabat akwai kira abi ana akwai galabat akwai kira a gulibat ya goma ya ce gulibat da ta an rinjaye ta daga baya ta zautar ja haka rasulun aliyin ya karanta ja- galabacin robo fi annalar
حدثنا محمد بن بن حميد الرازي وحدثنا نعيم بن ميسرة النهوي وعن فضيل بن مرزوق عن عدية الأوفي عن ابن عمر أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم خلقكم من ضعف Allahu allazi halaqakum min ra'afin faqala yace min ru'ufin ba ra'afin ba ru'ufin
حدثنا عبد بن حميد حدثنا يزيد بن هارون عن قتيل بن مروي عن عطية عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبو kama hadisin nan قال أبو عيسى هذا Tirmidhi ya ce wani hadisi ne kyakkyawa gare bi لا نعرف إلا mun من san shi ba sai ko daga wayar Frelim Marzuqi باب من سورة القمر daga kirawin da suka zo a suratul qamar حدثنا محمد بن غيلان حدثنا أبو عامر الزبيري حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى Manzo الله Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta fa halimin mutakir
قال أبو عيسى Tirmidhi ya ce wani حديث hadisi ne kyakkyawa ingantacce babu Babu.
wannan babi ne irin kirawin da suka zo a suratul waqi'a حدثنا مش من هلال الصواب حدثنا جعفر بن سليمان الزبئي عن هارون الأعور عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ Manzo Allah ya kasance yana karanta فروه ruhu wa rayhanu wajannatul na'im ba farauhun ba
قال أبو إيسى Tirmidhi ya ce wani hadisi ne kyakkyawa garibi ba mu san shi ba sai ko daga ruwayar Harunul Awar
باب من سورة الليل a irin girawin da suka zo a cikin suratul Layl حدثنا حناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الكوات قال قدمنا الشام min je Shem فأتانا أبو الدرداء sai Abu Darda ya zo wajen mu قال أتيت Ya ce, قوم يقرأ على a cikin ku akwai wanda zai karanta min yadda Abdullahi ibn Mas'ud yake kira yake karanta Qur'ani ta'ala yace fasaru ilayya suka nuno suka duno ni qultu na'am nace eh zan karanta ma qala kayfa samita abdullah yakra yace ga ga kaji Abdullahi ibn Mas'ud yana karanta wannan surar wallahi da idza gasha qala qultu samitu yakraha nace yace sai nace da shi daji yana karanta wallahi da idza gasha wal zakari wal unsa ba wa ma halaqa zakar wal unsa ba a'a wal zakari wal unsa qala abu darda Abu Darda ya ce, hakaza Ni ma wallahi haka naji daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantawa.
haula yuriduna ni Amma wa'annan wai sai su ce wai dole sai na karantawa ba halakar zakar wa dusa. Ni yanda naji manzon Allah ya karanta haka zan karanta.
qala abu isa zali masalan sayyun Mm.
hakaza kira Haka ira Abdullah bin Mas'ud wallahi da idza ga shawan hari za ta jalla wa zakari wal unsa inna sa'akum la shatta.
babu min suratul zariyat Ah, irin kirawin da suka zo a suratul zariyat حدثنا عبد بن عمير حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال yace راني رسول الله Manzala sallallahu alaihi wasallam ya karanta da ni inni ana razzaq zul quwwatil matin ba inna Allah huwa razzaq zul quwwatil matin ba قال ابو عيسى sai zai ji wani hadisi ne kyakkyawa ingantacce باب من سوره الحج wasu kiran da suka zo a cikin suratul hajj حدثنا ابو زرعه والفضل بن ابي طالب وغير واحد قالوا حدثنا حسن بن بشير عن الاكرم بن عبد الملك عن قتاده عن عمران بن حسين ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ manzala ya karanta وترى الناس سكارى wa ma hum bisukara قال ابو عيسى هذا Can- حديث حسن a abu isa ce wannan hadisi ne kyakkyawa لا نعرف لقتاده السماء من ادم من اصحاب ba mu النبي san cewa ka ta rufe aje daga wani daga sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sai ko daga anas da abi tafayyid هذا عندي مختصر wannan hadisi ne wa ce takaitacciya إنما يروى عن قتادة عن wato an kawo sinada ne da takaitawa an karo hadisi ne daga tada shi kuma daga Hassan al-Basri shi kuma daga Ibrahim bin Husaini قال كنا مع النبي muna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a wata tafiya ya karanta ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un az- آه، يوم ترونها يتزل كل مرئة أما أرأت وترى كل ذات حمل حملها وترى الناس سكرى وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شديد mutane wajen kowa sai ya shiga tete sai kuka
الحديث بدولي hadisi الحديث eh karanta hadisin dogo وحديث الحكم بن عبد الملك اندي hadisin aka ba mun Abdul Maliki a waje na an takaito shi ne daga wannan hadisin
باب wannan babi ne حدثنا محمد بن غيلان حدثنا ابو داود انبانا شعبة عن منصور قال سمعت ابا وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال mun zala ce ليس مال bai احد dace ga wani a cikin musulmi ba ko ga wani a cikin ku an يقول نسيت آية ya ce ya mance da aya kaza ko aya kaza بل هو نسيا ya ce an mantar da shi ne fastazkuru Shi- fastazkuru qur'ana ku ringa kokarin kiyaye Qur'ani ku ringa kokarin ha- ah, haddace Qur'ani abinda kuka haddace kuma ku yi ta kokarin bibiyarsa dan kada ku mance wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda rayuwa ta ta tabbata ga ikonsa law ashadu tafassiyan hakika Qur'ani ya fi tsananin saurin cewa ya bar mutum daga ya fi saurin fita daga zukatan mazaje minan na'ami daga dabba daga dabaibayin da aka yi musu yadda dabba an mata dabaibayi kokari take ta ga ta zare dabaibayin haka nan ma qur'ani in mutum ya haddace shi yanzu nan ne zai iya mancewa in ba yana bibiyar sa ba ala abu isa tirmidhi yace hadha hadithun wani hadisi ne kyakkyawa ingantacce buhari ya rawaito shi haka nan muslim haka nan Im- ah, nasa'i da imam ahmad
kawo ma ja an alqur'ana unzila ala sab'ati aruf lamun abin da ya zo cewa qur'ani an saukar da shi ne bisa haruffa bakwai سلاسل بن علي الحلال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن مسعود بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد الكاري أخبره أن أخبره أنه ما سمع عمر بن الخطاب يقول يقول مررت به هشام بن sun ji Umar ibn Khattab yana cewa na huce da Shamim ibn Hakim ibn Hizam وهو يقرأ سورة yana karanta suratul Furqan a sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wannan rayuwa فاستمعت sai na tsaya na sauraron kira- karatunsa in ji sayyidina Umar فإذا هو يقرأ على حروف sai na كثيرة je yana karanta gurare da yawa
لم يقرئنها رسول الله ba irin yadda manzon Allah ya koya mun ba na je guri da yawa inda yake karantawa ba irin yadda ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mun ba فكنت أساوره في الصلاة ya kusa in dabaibe shi yana sallah saura ka dan cikunkumo shi yana sallah ونظرت na dai hakuri حتى har سلم sai da ya sallama لما سلم yayin da ya sallama وقفته بردائه sai na cikunkumo shi da mayafinsa فقلت na ce من أقرأك kai waye koya ma wannan surar wadda na je ka kana karantawa قال أقرأني هارون ya ce manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ni ita قلت له na ce ka faɗi magana da ba gaskiya ba na rantse da Allah ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi shine ya karantar da ni wannan surar da ka karanta أن لقيت أبوه na tafi ina jansa an muka je gaban annabi sallallahu alaihi wasallam قلت يا رسول ya ce ya الله rasulullahi na ji wannan yana karanta sura furqan bisa wasu tsare-tsare da kai ba haka ka koya min ba وأنت أقرأتني alhali kai ne ka karantar da ni suran nan قال النبي صلى الله عليه وسلم أرسل sai annabi يا عمر sallallahu alaihi wasallam ya ce sake shi umar sake shi man اقرأ يا هشام isha mu karanta in ji فقرأ عليه القراءة التي سمعت sai Hisham ya karanta irin yadda na ji ya karanta a gaban manzon Allah قال النبي صلى الله عليه sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce وسلم "Yi, yadda ka karanta haka aka saukar ثم قال للنبي صلى Sana Annabi sallallahu وسلم alaihi wasallam yace da ni kai ma Umar karanta in ji.
فقرأت بالقراءة التي أقرأت Sai na karanta Qur'ani karatun da manzon Allah irin kira'a da manzon Allah ya koyar da ni.
قال النبي صلى الله عليه Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace eh haka aka sokar da ita.
ثم قال النبي صلى الله Sana عليه Annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam yace إن هذا القرآن hakika Qur'anin nan an saukar da shi bisa haruffa bakwai.
فقرأوا ما تيسر Ku منه karanta abin da ya saukaka gare ku daga gare shi. Wannan hadisi an samu dogayen bayani a kansa har akwai wanda suka ware shi suka yi littattafai a kansa. an samu fassarori wajen guda arba'in daban-daban akan me ake nufi da cewa an sukar da ƙur'ani bisa haruffa bakwai akwai ma wanda suka ce wannan dole a gaskata cewa yana daga cikin mutashabihatu abinda za mu ba da gaskiya da shi ba lalle mu ce sai mun san ma'anar ba mu yadda dai yadda manzo Allah ya faɗa an saukar da ƙur'ani bisa kira'o'i bisa haruffa bakwai to وقرأوا مالك بن أنس عن الزهري بهذا الإسناد da نحوه، wannan isnadin kamar yadda ya gabata إلا أنه لم يذكر sai dai bai amince min sauran na mahara ba a tasar ruwayar ba نعمر بن مني حدثنا حسن بن موسى حدثنا شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال ya ce لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo جبريل Allah sallallahu alaihi wasallam ya gamu da mala'ika Jibril فقال يا ya جبريل ce Jibrilu إني بعثت kaga ni an aiko ni ne أمة zuwa al'umma da ba su saba da rubutu ko karatu ba منهم العجوز akwai tsoho a cikin su والشيخ ko الكبير tsohuwa da tsohon da ya ritittike والغلام akwai yaro والجارية akwai kuyanga yarinya matashiya akwai namiji الذي لم يقرأ كتاب akwai mutumin da bai taba karanta wata takarda ba ma bai san karatu ba قال يا محمد sai malaka jibril ya ce ya muhammadu ai qur'ani an sauka da shi bisa haruffa bakwai وفي الباب عن عمر وحذيفة بن اليمان وأبي أبي هريرة وأم أيوب وهي امرأة أبي أيوب الأنصاري مم.
سمرة بن وابن عباس مم.
وأبي دعيم بن الحارث بن سمتة وعمر بن min العاص simati wa abdul as wa abi bakarata wato hadisin yana cikin hadisai babu tawatirai umman bana unzila kullu muskiri In bal fayr bi ilmin ka hadisi man kazzab wal hawr wal mar'i ma allazi ahab to
Alabu Isa Tirmidhi yace wani hadisi ne kyakkyawa ingantacce Arwada an Ubay bin Ka'ab min gairi an wani.
rawaito hadisin daga Ubay ibn Ka'ab ba ta fuska ɗaya ba Babun wannan babi ne حدثنا محمود بن غيلان حدثنا ابو ثابت حدثنا مش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه manzala وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ان ce فسان اخيه قربة min ku rabin duniya wanda ya yi bakin ciki daga ɗan uwansa daga bakan cikin duniya فصلى الله عنه قربة من قرب يوم Allah القيامه ya yi masa bakin ciki daga bakan cikin ranar alkiyama ومن ستر مسلما wanda ya kare musulmi ya sitirce musulmi shi ma Allah zai sitirce shi duniya da lahira malamai suka ce wannan yana da ma'ana biyu ma'ana ta farko dai ya ga musulmi ya aikata abin da yake laifi to ya ce ba zai yada shi ba ya rufe ah, matuƙar dai ba wanda yake mujahiru ba ne mai bayyanawa ne da saɓan Allah wanda baya shayo kowa ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu kuma a'a ya ba shi abin da zai yi sutura da shi ya ba shi abin da zai sutura da shi to ومن يسر على wanda ya sauƙaƙa ga wanda yake halin tsanani صلى الله عليه Allah ya sauƙaƙa masa duniya da lahira الله في اول الأمر.
Allah yana taimakawa bawa ما كان الأمر matukar bawa ya tsaya yana taimakawa ɗan uwansa من سلك طريقا يلتقي wanda ya ha- ya haɗa wa hanya don ya nemi ilimi a wannan hanyar قال الله له Allah ya hu- hai- haɗar da shi hanya zuwa aljanna ما قال قوم في مسجد bayan da za a yi mutane su zauna a masallaci suna karanta littafin Allah بينه وبينه suna biya shi tsakaninsu لا نزل عليهم السكينة sai ko nutsuwa ta sauka musu بشرهم الرحمة rahama ta rufe su وافرهم الملائكة mala'iku sun kewaye su وما أبدى بي عمله wanda aikinsa ya jinkiri da shi لم يسري بي نسبه ko shi dan waye wannan ba zai sa ya samu gaggawa kaiwa ba da aiki ake kai- zamun kaiwa ba da dangantaka ba
على أبو إسحاق Tirmidhi ya ce هكذا روى غير إذا على مشعر أبي صالح عن haka ba ɗaya bai rawaito hadisin daga Abish daga Abi Sal daga Abi Hurairah daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da kamar wannan hadisin روى أسباد بن محمد عن الأعمش Mm, kala Abish ya ce an ba an faɗa min daga Abi Sari daga Abi Hurairah ذكر بعض هذا الحديث daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi bangare na wannan hadisi hadisin ne Muslim ya rawaito shi haka nan Abu Dawud haka nan kuma Ibn Majah
باب wannan babi ne حدثنا عبيد بن أسباد بن محمد بن قريشي وقال حدثني أبي أم مدرسي عن أبي إسحاق عن أبي هريرة عن عبد الله بن عمرو قال قلت يا رسول الله na ce ya rasulallahi كما أقرأ القرآن a kwana nawa ya dace a ce in ringa sauke ƙur'ani قال manzo Allah ya ce ثم في شهر ka ringa sauke ƙur'ani a wata guda قلت إني أطيق أفضل من ذلك yace ba- sai Ibrahim Amrul As ya ce ai ina iya ina da ikon yi fiye da haka قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ثم في عشرين to ka ringa sauke ƙur'ani a duk kwana 20 قلت إني أطيق Ibrahim أفضل Amrul من As ya ذلك ce sai nace da shi ai ina da ikon sauke ƙur'ani a fiye da haka قال sai manzo Allah ya ce ثم في Dokaran ke sauke Ƙur'ani a kwana goma sha biyar.
قلت إني أطيق Ya ce, أفضل ai, من na da ذلك.
ikon zo da fiye da haka.
قال ثم في عشر Manzala ce, to, ka ringa sauke shi duk kwana goma.
قلت إني أطيق Ya أفضل ce, ai, من na da ذلك ikon zo da fiye da haka.
قال ثم في Ya ce, to, ka خمسين sauke a duk kwana biyar.
قلت إني أطيق أفضل من Ya ce, ذلك ai, na da ikon sauke shi ƙasa da kwana biyar.
قال Abdullahi na Abdullahi Al'asa ya ce, قال أصلي bai mun rangwame ba.
قال أبو إيسى A Abu Isa Tirmidhi ya ce, هذا حديث حسن سيئ wani غريب.
hadisi ne kyakkyawa ingantacce يستغرب من حديث أبي هريرة عن ana عبد الله ganin بن عمرو.
garabarsa daga hadisin Abi Burda daga Abdullahi na Abdullahi Al'asa.
وقال hadisin ne Buhari da Muslim duk sun ruwaito shi haka nan Abu Dawud da Ibn Majah haka nan Imam Ahmad da Darimi duk sun ruwaito shi قالوا هذا حديث an ruwaito hadisin عن nan عبد الله بن daga عمرو.
ba daga fuska ɗaya ba daga Abdullah bin Amr ibn al-As وروي عن عبد الله بن عمرو an karbo daga Abdullah bin Amr ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce من قرأ القرآن في أقل من صلاة wanda duk yace zai sauke Qur'ani a ƙasa da kwana uku ba zai fahimci abin da Qur'ani yake faɗa ba hakikanin fahimta وروي عن عبد الله بن عمرو an rawaito daga Abdullahi ibn Amr ibn al-As annan nabi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ikra'il qur'ana fi ka arba'in ringa sauke Qur'ani a duk kwana 40
qala ishaq bin ibrahim Isa ibn Ibrahim ya ce lanu ibnu rajul ayya Ba ma so ga mutum- 40 yawman a ce a kwan 40 lam yaqra'il qur'ana bai sauke Qur'ani ba bi hadha al-hadith saboda wannan hadisin qala baro ahli ilmi Uh, Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu shi cewa yayi lalle a duk kwana 30 a tabbatar an sauke Qur'ani to cewa a kullun akalla ai hizifi biyu to wa qala baro ahli wasu ilmi daga malamai suka ce la yuqra'u al-qur'ana fi aqall min ba salati daidai bane a ce za a sauke Qur'ani a ƙasa da kwana uku bil hadith alladhi ruwiya an an-nabi saboda hadisin da aka ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wa rakhasa fi baro ahli amma wasu daga malamai sun ce ba laifi a sauke Qur'anin a ƙasa da kwana uku bari akwai wanda aka ce a kullun sai sun sauke Qur'ani ilmi akwai wanda aka ce kama a watan ramadan to kullum sai sun sauka uku da dare sai sauka biyu da rana sai sauka ɗaya
wa ruwiya an usman bin an rawaito affan daga usman ibn affan annahu kana yaqra'u al-qur'ana cewa yana karanta qur'ani a raka'a ɗaya raka'a wutiri yanda malam rabi dan tinge ke faɗa kam kam hatmatil qur'ani laylan tajari fi raka'atil qa- kamili qabla al-fajr كم هتمت القرآن ليلا تجري في ركعة الكامل قبل الفجر تو
وروي عن سعيد بن جبير أرواتو ده سعيد بن الزبير أنه قرأ القرآن في cewa ركعتين ya karanta Qur'ani gaba ɗaya a raka ɗaya a cikin Ka'aba
والترتيل في amma dai a tsaya القرآن karanta Qur'ani da kaɗan kaɗan Ilimi.
a ya fi zuwa malamai haka ɗin malamai sun fi son haka
حدثنا أبو بكر بن أبي النضر البغدادي وحدثنا علي بن الحسني وابن شقيق عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له yanzu Allah ya ce da Abdullahi ibn Amr اقرأ القرآن في أربعين ka kanga sauke Qur'ani a duk kwana 40 على أبو sai da ya ce wani hadisi ne kyakkyawa garibi روى بعضهم عما أمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه أن النبي صلى الله عليه وسلم Annabi sallallahu alaihi wasallama عبد الله بن عمرو ya wata ablamin amurin cewa ya sauke ƙur'ani a duk kwana arba'in.
حدثنا نصر بن علي الجاذمي وحدثنا الحيثم بن الرفيع حدثنا سالم الري عن قتادة عن زرارة بن عوف عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce, نعم عن ابن عباس نعم قال رجل يا رسول wani الله mutum ya ce ya أي Rasulallahi الملأ أي عمل أحب إلى a الله ayyuka gaba ɗaya wani aiki Allah ya fi so. A duk ayyuka gaba ɗaya wani aiki Allah ya fi so.
قال Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, الحال المرتهل wanda zai sauka yanzu kuma ya tafi yanzu.
قال Sai mutumin ya ce, وما الحال المرتهل waye, wane ne mai sauka yanzu yanzu kuma ya tafi?
قال Ya ce, الذي يضرب من أول القرآن إلى shi آخره ne wanda yake ɗauko karatun ƙur'ani tun daga farko har ya zo ƙarshe.
كلما حل Duk sanda ya je إرسالا ƙarshen sai ya sake komawa ya ɗauko daga farko.
قال أبو عيسى Tirmidhi ya ce, هذا حديث غريب wani hadisi ne garibi, ba mu san shi ba daga hadisi Abdullahi bin Abbas ba sai ko daga wannan fuskar.
إسناده ليس بالقوي Nanin ba ƙarfa ba ne.
حدثنا محمد بن بشار حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا سالم المري عن قتادة عن زرارة بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم نعوه Ya بمعناه ma'anarsa, ولم يذكر فيه عن ابن bai عباس ambaci cewa daga Abdullahi bin Abbas ba a wannan ruwaya.
قال أبو عيسى Tirmidhi ya ce, هذا عندي أسوء من حديث wannan ruwaya ta fi علي inganci a wajena daga hadisi ruwayar Nasir bin Ali عن الحيثم daga hadisi بن Ibn ربيع Rabi'i.
na Mahmudu bin Gailana ta sanan da Rubin Shmaila ta sana Shubat an katalata an Yazid bin Abdullahi bin Shikhirin an Abdullahi bin Amr annan Nabiyyi sallallahu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, lam yafqa man qara'a al-Qur'ana fi aqalla min salati wanda ya ce zai ringa sauke ƙur'ani a ƙasa da kwana uku ba zai fahimci ƙur'anin irin yadda ake bukata ba.
ala Abu Isa Wani zai ya ce, Azadi sanan wani hadisi ne kyakkyawan ingantacce Buhari da Musulun sun ruwaito shi, aka Abu Dawud aka nan Ibn Majah.
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة بهذا الإسناد ناوه Kamar hadisin nan da ya gabata, alhamdulillah, da ta shi ta